ba ba kuna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب المتنمسات حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة قال لأن عبد الله الواشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب ما هذا قال عبد الله وما لي لا الآن من لأن رسول الله وفي كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأته لقد وجدته وما أتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء أنصتوا رحمكم الله باب المتنمسات wannan ma kusan dai mun yi dan karin a ciki kaɗan ne نعم amma mun yi shi حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة قال ألقمة يشهد أن عبد الله الواشماتي Abdullahi ya la'anci alwashi mati masu shashawa mutanen misati da masu aski wato gira wal mutafallijati da masu yin mushiriya da husni saboda kyau al mugayyirata khalqallah masu canja wato halitta Allah fa qalat ummu yaqub sai ummu yaqub ta ce da shi ma haza me yayi wannan qala abdullahi sai abdullahi ya ce wa mali me zai hana ni la al'an man la'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan la'anci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci shi ba wa fi kitabillahi kuma alhali a cikin littafin Allah an ce mu ji- mu bi abin da mazala yayi mazala mai koyi da shi qala sai ta ce da shi wallahi laqad ra'aytu ma bainal lawhatayn wallahi na karanta qur'ani daga wannan bangon zuwa wannan bangon kuma waje tuni ban samu abin da ka faɗa din nan ba qala sai ya ce wallahi la in qaratihi laqad wajadtihi wallahi in dai kin karanta daga bango zuwa bango to kin samu wannan abin da na faɗa kuma ata kuma rasulu ku huzuhu wa ma an haqqu anhum babbanta hu مم.
akwai a ciki مم. باب الموصولة حدثني محمد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابت هل حسبته فمر فم umar فمرق شعرها وإني زوجتها وأبأسل فيه فقال لأن الله الواصلة والمستوصلة والموصلة
باب الموصولة حدثنا محمد بن حدثنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة المستوصلة والواسع وأن الدميش حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول هشام يا فاطمة بنت المنذر تقول تلا سوى سمعت أسماء ناجنا أنا أسماء قالت تاتي sa'alat imra'atun annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ya manzo Allah innamnati asaba hal hasabatu cewa wato yata hasaba ta same ta ciwo ne da kuraje suke fitowa wato kaman aka aka ba amma raka sha'araha wato sai yanyanke gashin kanta wa inni zawwatu ani kuma na aurar da ita ba asilu fihi shin na sadar da gashin faƙari sai manzo Allah ce ita la'anna Allahu alwasilata wal mawsulata ai zuwa can ƙarshe حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا بحر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والم- والمتشمة والواصلة والمستوصلة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم an alkamata an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala la'ana Allahu alwashimati la'ana Allahu alwashimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ma li la al'anu man la'anahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi
ba mu je باب الواشمة حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم حدثني ابن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله قال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيبة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة باب الواشمة حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن مأمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة الله يرضى قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يأتي العين ido ana kambun baka haƙun gaskiya ne wani ha kuma ya yi hani an alwashi da shashawa hadisin ibn basharin hadisin ibn mahdiyin hadisin sufyan qala sufyan yace zakartu li abdurrahman ibn abisin hadisin mansurin na faɗa na ambaci hadisin mansur ga abdurrahman dan abis shi kuma mansur a hadisin nasu shi kuma ya ce ya karbo an ibrahim daga ibrahim an alkama daga alkama an abdullahi daga abdullahi faƙara sai ce to sami ni kuma na ji shi min ummu yaquba daga ummu yaquba ita kuma an abdullahi misal hadisi mansur misalin hadisin mansur حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيبة قال عون بن أبي جهيبة يتي رأيت أبي ناقة بابانا فقال يتي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ya yi hani an saman dami ga kudin jini wannan kudin jini saboda shi jini kusan najasa ne to kuma bai halatta wato a sai da najasa ba ka fi kudi shi hatta kudi da ake karba mun malamai sun ce a hatta na kaho din nan da ake yi shi ma in an yi kaho a karbi kudi shi ma ba daidai ba ne eh akwai magana a kansa musamman da kalbi da kudin kare a sai da kare a karbi kudin wa akilin riba ya hana wato cin riba wa mukila wato da shi akil da mai cin riba wa mukila da mai ciyar da riba ma'ana mai cin da wanda kuma yake bayarwa a ci walwa shi mutu da mai yin shashawa wal mustashi mutu wanda take nema a yi da haramun ne dai ba za a lalace su
باب المستوشمة حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت قال ما سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تش لا لا تشمنا ولا تستوشمنا حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم الواسلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه لأن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا الأن من لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله باب المستوشمة حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن أم- عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أبي هريرة يشي أتيا أمارة an zo sayyidina Umar bin Ra'atin da wata mata ta shimu da take shan shawa faqama sai ta tashi faqala yace an shidukum billahi ina muku magiya da Allah man sami aminan nabi sallallahu alaihi wasallam fil washmi waye yaji wani abu a gun manzo- daga manzo Allah da shafi shawa faƙala abu huraira sai abu huraira ta ce hukuntu sai na tashi hukuntu sai ce ya amiral mu'minin ya sarki mu'minai anna samitu ni na ji ƙala sai sai na umar shi shi ma samitu to me ka ji ƙala sai abu huraira ta ce samitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tashimmanna kab ku shashawa wala tastawshimanna wala tastawshimna kab ku nemi wato ayi shashawa حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الواسطه النبي صلى الله عليه وسلم يا هل جال عن جسدي الواسطه والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله الواشمات guda ɗaya ne dai sun maimai shi ne takrari ne dai na gaba
باب التساوير حدثنا آدم حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي الحسن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تساوير وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت أبا الحسن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
babu tasawir babu hotuna حدثنا آدم وحدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال وأبي طلحة على يد su قال yace قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yace لا تدخل الملائكة بيتا mala'iku ba za su shiga gida ba fi hilkalbin wanda kare yake cikin gidan in dai da kare a gidan mala'iku ba za su shiga ba wala tasawiru wala hotuna wa qala laysu qala laysu yace hadisani yunus yunus ya batar da ni an ibn shahab daga ibn shahab shi kuma yace akhbarani ubaydullah Allah ubaydullah ya ba labari sami ibn abbas shi kuma ya ji abdullahi dan abbas da wannan zancen eh shi kuma yace sami da abad al-hata abad al-hata kuma yace sami da nabi sallallahu alaihi wasallam wato ba za su shiga gidan da yake da kare ba ko ba za su shiga gidan da yake da hoto ma'ana hoto irin na gunki kamar a sassaka ko mutum ko a sassaka wata dabba ko a sassaka ko ko dai wani abu ne ya zama halitta Allah ce dai a samu a sassaka ta har irin har irin ma da ake na gine-ginen nan kaga an gina kamar kare ko kamar akuya to duk wayannan wannan haramun ne eh mala'iku ba sa shiga gida wanda yake da irin wannan gumakan duk gunki ma in yana gida mala'iku ba sa shiga gidan
باب عذاب المسويين يوم القيامة حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن إياذ عن عبيد الله النبي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أهيو ما خلقتم
babu azabin musawwiyin babu azabar masu yin wannan wato tasura yawmal qiyamati ranar alqiyama hadathana humaydi hadathana sufyan hadathana al-amash an muslimin qala muslimin yace kunna ma a masurukin mun kasance tare da masuruki fi dari ya sari bin numairin a gidan ya sari bin numairin fara'a fi su fatihi da masilu sai ya gani a ciki ya ga a cikin gidan ya ga ta masilu ya ga wato gumaka wato an sa an yi gunki an sa a cikin gidan faƙara sai ce samitu abdullahi naji abdullahi ƙala ya ce samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ce naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuji cewa inna ashaddan nasi azaban inda Allah yawmal qiyamati sannan mafi tsananin mutane jin azaba a wajen Allah ranar kiyama al musawwiruna sune masu irin wannan wato wannan gumakan hadisna Ibrahim bin Muziri hadisna Anas ibn Iyad an Ubaydullah an Nafi an Abdullah bin Umar ce Abdullah dan Umar radiyallahu anhu Allah ya su akhbaru ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce innal ladzina yasnauna hazihi suwara kaga wa'anda suke wato aikata wa'annan surori suke gina surorin nan yu'azzabuna yawmal qiyamati za a rike musu azaba rana za a yi musu azaba ranar alkiyama yuqalu lahum za a ce da su ahayu ma khalaqtum wato ku raya abin da kuka halitta eh sai kun raya abin da kuka halitta wato irin dai wanda suke yin wa'annan gumakan nan sawa'an na ice ne ko na dutse ne ko na ƙasa ne
باب نقب الصور حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن هدان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تساليب إلا نقبه حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا أمارة حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله قال منتهى الخلية
باب نقد الصور حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن قال أن عائشة تأتي أنا أنا عائشة رضي الله عنها ألا يدريتا ألا يدريتا حدثته تعلم تدشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا manzo Allah bai kasance yana barin wani abu a cikin wato gidansa ba fihi tasalibu wanda hotuna ke cikinsa illa na qadahu sai ya karya shi duk abin da yake da hoto ba zai bar shi ba eh ko ya karya shi ko kuma ya yaga shi in na wani yanki ne eh, ba baya bari حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمر حدثنا ابو زرعه قال ابو زرعه yace dakhaltu ma abi hurairata daran bil madinati mun shiga wani gida tare da abi huraira a madina eh far'a alaha musawwiran yusawwiru a saman gidan sai ya ga wani mai hoto yana yin hoto kala sai shi abu huraira ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa mun azlamu ba wanda ya fi zalunci mimman zahaba ya khalqu ka khalqi daga wanda tafi daga wanda ya tafi yana yin halitta kamar halittar da nake yi to fal ya halqu habatan to shikenan tunda suna zuwa su gina wato hai'a ta wani abin halitta ko ko zaki ko damusa ko kare ko ko ma dan adam suna yi to shikenan su je su yi wannan amma in sun isa su je su halicci eh su halicci ko da kwaya ne eh wal ya halqu zarratan ko kuma su je su halicci zarra bayan zarra sun da abi ta wurin sai ya kira da wata wato abin ruwa wato kamar daro ko kuma katuwar ƙwarya mimma in ta ruwa fa kasala dai sai wanke hannayensa hatta balaga ibdahu ya wanke hannayen nasa har sai da ya kai wajen wato hamatarsa eh can can karshen hannu fa qultu sai na ce ya aba hurairata ya kai aba huraira a shay'un samitahu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin wannan abin da kai wani abu ne ka ji shi daga manzon Allah za ka wanke ka kawo hannun shin ka ji wani abu ne ka ji wani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana sai Abu Hurairah Hurairah ta ce a mun ta halhiliyati mutukar dai wato dai tsaftacewa ne da ado kawai amma ba na ji wani abu ne an ce ba na ji manzon Allah yayi wata magana ya ce akai hannun bane mhm باب ما ولي من التساوير حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بكرام لي على صهوة لي بها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه فقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت وجعلناه وسادة أو وسادتين حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وألقت وألقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد Mm. Mm. Ah, ba ba ba ba ba zibi annan ka duba mun wannan akwai sahawatun abubuwa nawa ya faɗa a kai na gan su a ciki ɗazu a sahawatun a wannan hadisin za ka yi Eh, babu waɗannan mawaɗa ta babu mawaɗa ta sawir babu wanda ya taka su taswiri wato surori hadisuna ali bin abdullahi hadisuna sufyan qala sami'tu abdurrahman bin al-qasim yace naji abdurrahman dan qasim ji sufyan kenan shine yace yaji abdurrahman dan al-qasim yace ya ji shi ya- yace to wa ma bil madinati yawma idhin afdalu minhu yace san da ya ji shi a madina babu wanda yake mafifici kamar sa babu wanda ya kai shi ƙara shi ƙala shi abdurrahman bin qasim yace sami'tu abi naji babana ƙala ya ce samitu aisha ta shi kuma shi ya jina na aisha radiyallahu anha Allah ya dade ta ta ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato ya dawo min safarin daga tafiya wa qad satartu wa qad satartu bi kiramin li wato ni kuma nayi labile eh nayi labile labile wanda yake mai wato shara shara eh li gare ni ala sahawatin bisa wata farfajiya litawa fiha tamasilu wadda wato hotuna suke cikinta wannan ma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi hata ka hose ya keta shi ya yanyanka shi wa qala sai ya ce ashaddu nasi azaban yawmal qiyamati mafi tsananin mutane jin azaba ranar alkiyama allazina yudahuna bi halqillahi wanda suke wato kamanceceniya da halitta Allah wato wanda abinda Allah ya yi halitta sai su zo su sura irinsa sa sai su ma su yi kamar sai za su yi kamar sa ƙara sai ta ce faja Allah faja Allah sai muka sanya shi husadatan maimakon mu fashi sai muka ce muka sanya shi husadatan matashin kai au husadatan ne husadatan matashin kai guda ɗaya au husadatan ne ko matashin kai guda biyu me ce maka eh eh sawatu shi ba ya kawo wajen abu guda uku ko farfajiya ko me eh ko ta gaba eh eh a amudin sai a sa abin da ake dora kaya eh wato in an ce a arbata amudin muna ba za mu san irin wannan abin ba amma kasashen laraba suna yi kamar koba ce eh kamar koba ce kaya ake dora a kai amma ba ba wai wai amude ake yi wanda zai rike saman to saman sai a rika ɗora kaya a cikinsa to bana ya da ya ya bana da yake cewa kasarar tu bi kiramin li ala ku ala sahawatin to na kuwatin din ya fi taga eh wato na sitirce wato taga taga ta da wannan wato wannan yankin eh wato yanki ne mai shara-shara da akwai hotuna a ciki حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن ابي داود عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت عن عائشه تشي قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا داو من سفر daga tafiya wa'allaqtu darnukan ni kuma na rataye darnuk darnuki wato shi ma wani abu ne da ake yin wato labule da shi amma yana da kauri yana da kimshe a cikinsa ko kuma wato nau'i ne na daga shimfiɗa ko shi ko labule ko shimfiɗa za a ganshi da tauri shi ana sa masa rimi a ciki eh ana zama a cikin sa fihi tamasilu akwai wato hotuna a cikin sa fa amarni sai manzo Allah ya umarce ni an anzi a cire shi fa da za ta buce in cire shi wa kuntu aktasilu ni ko na kasance ina wanka wannan bi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in ina yi wahin daga ƙwarya ɗaya muke wanka ƙwaryar da yake wanka ni ma ita nake yi
babu man kare halku da alal suwar alal surati da sana hajjaj bin min halin da sana juwayr waytu annabiyin annal qasimi an aisha radiyallahu anha annaha annaha ishtarat numrqatan fiha tasawiru فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت اتوب الى الله مما اذنبت قال ما هذه النمرقة وقلت لتجلس عليها وتوسدها إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أهيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه السورة حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه السورة قال بسر ثم اشتكى زيد فأدناه فإذا على بابه ستر فيه سورة فقلت لأبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن السو عن السو عن السور يوم الأول قال أبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا ركما في ثوب وقال ابن وهب أخبرنا أمر هو بن الحارث أدسه بكير حدثه بثر حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من كره القعود على السورة باب من ده يكي زما akan hoto حدثنا حجاج حجاج بن من حالي حدثنا جويري عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها كان أنا عائشة شي قاسم يا كبو daga na Aisha Allah ya daidaita annahat cewa ita na Aisha ishtarat numraqatan ta sayi wato wani matashin kai fi hata sawir da akwai hotuna a cikin sa makaman nabi sallallahu alaihi wasallama bil babi da manzo Allah ya zo ya hango ya gano shi sai ya tsaya a kofa falam yadkhul bai shigo ba fakultu ta ce sai na ce a tubu ilallahi ina neman ina tuba zuwa ga Allah bai ma asnabtu daga laifin da na yi ƙara sai maza da ce ma hazihin numar ka tube wannan matashin kan wannan matashin kan kultu ta ce sai na ce lita jilisa alaiha na kawo ta ne don ka zauna a kanta wata wasa da kuma ka tara kai da ita ƙara sai maza da ce inna ashaba hazihin suwari hakika dai ma'abuta wannan hotunan ya azzabu ne yawal kiyamaci za a yi musu azaba ranar alkiyama yuqalu lahum za a ce da su ahayu ma khalaqu kuraya abin da kuka halitta wa innal mala'ikata da kuma cewa mala'iku la tadkhul baitan ba za ta shiga ta shiga gida fihi suratu da irin wannan kuma kan ke ciki hadisna kutaybatu hadisna laysu an bukairin an busir ibn sa'idin an zaid ibn khalid an abi dalhata wato zaid ibn khalid ya karbo daga abi talhata shi kuma abi talhata sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sahibi sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kale yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace innal malaikata hakika dai malaiku wato la tadkhulu baitan ba ta shiga gidan da bihi suwar wa da gumaka ke ciki Allah musulun musulun yace sun mashtaka zaidun shi ke sai zai ji wato ya zama da rashin lafiya fa udnahu sai muka je mu gaida shi fa iza ala babihi siturun sai ga a bisa kofarsa akwai labule fihi suratun wanda akwai hoto a cikin labulen fa qultu li ubaydillahi sai na faɗa ubaydillahi shi ubaydillahi rabibu maimunata rabibu maimunata wato a tudare nan maimuna ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce da shi alam yi kufiru na zaidun anin suwari shin zaidu ba ya ba mu labari ba ne anin suwari ga wato hotuna yawon awwali a can kwanakin baya ƙala ubaidullah sai ubaidullah ya ce a alam ta suma uhi na ƙala shin baka ji shi bane yayin da ya ce illa raƙaman fi saubin sai dai kawai zane a tuba ma'ana ya toge shi wa ƙala ibn wahab ibn wahab ya ce habar na amro أمر يا أمام الأباري هو ابن الحارث حدثه بكير حدثه بسر حدثه زيد حدثه أبو الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب كراهية الصلاة في التساوير حدثنا إمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميئي أني فإنه لا تزال تساويره تأرب لي بصلاتي باب كراهية الصلاة في التساوير باب كراهية yin sallah في التساوير a cikin hotuna حدثنا إمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال عبد العزيز بن صهيب ya karɓo daga Anas Allah ya da shi Anas ya ce kana kiramun li Aishata wato wani labule ya tabbata ga na Aisha satarat bihi janiba baitiha da su sitirce wato bangaren ɗakin ta bihi da shi faqala la annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita amidi anni ki kusar da wannan gabarana fa innahu sanda cewa shi la yazal tasawiru la tazal tasawiru hotunan sa bata kushe ba ta arudu li tana bujira gare ni fi salati a cikin halin yin sallata suna bujirowa gare ni babun la tadkhul malaikatu baitan bihi suratun da sana ya haibi sulaiman ala da zani min wahabin qala haddathani umaru wa ibn muhammadin an salimin an abihi qala wa adan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jibrilu فراس عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب
باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة babi mala'iku da ba sa shiga gidan da yake da akwai wato wannan wannan hotunan حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وابن محمد عن سالم عن أبيه قال shi wato Umar bin Muhammad ya karɓo daga Salim shi kuma Salim ya karɓo daga babansa babansa ya ce wa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa'adan nabiyya ne ko nabiyyu ba ba huli ba wa'adan nabiyya wa'adan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jibrilu wato mala'ika jibrilu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari farasa alaihi sai ya jinkiri alaihi ga annabi a tashar da alin nabi sallallahu alaihi wasallam har dai abin ya tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallama to fa kharajan nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita falaki yahu sai sai hadu da shi fasha ka ilaihi ma wajada sai kai ƙara abin da ya samu zuwa gare shi na damuwa wa qala lahu sai jibril ya ce da shi illa la nadkhulu baitan mu ba ma shiga gida wanda fihi suratun akwai sura a cikin sa wato wala kalbin wala kare in dai da gunki a gida mala'iku ba su shiga ba
باب من لم يدخل بيتا به سورة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت قال ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أهيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه السور لا تدخله الملائكة babu mallam ya rukul baitan fi suratun حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قاسم بن محمد يا كربو daga nan ina na Aisha Allah ya dade ta Nabi sallallahu alaihi wasallam ta Annabi sallallahu alaihi wasallam annaha cewa ita na na Aisha akhbarar ta ba shi labari annaha cewa ita ishtarat numruqatan ta sayi wato wani matashi ya fi ha tasawiri wanda akwai hotuna a cikinsa sa falan ma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan ya ganta ya ga wannan wato wato ya ga ya ga wato wannan hotuna a ciki to ko kama alal babi sai tsaya a kofa bai shiga ba falam yadkul bai shiga ba bai shiga ciki ba arafat fi wajhil karahiyata sai ta gane wato kin abun fi wajhi a cikin fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah a tubu ilallahi ina neman wato ina ina tuba zuwa ga Allah ko ila rasuli ko ina tuba zuwa ga manzansa ma za a zinabtu wani laifi na yi ƙara sai manzo Allah ya shirye ta ma balu hazihin numrukati me ya halin wannan matashin ƙara sai ta ce ishtaraitu ana siye ta ne lita ƙuda alaiha dan ka zauna ka rika zama a kanta ka tawasa da ha kuma ka shingida ko kuma ka tada kai da ita faƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita inna ashaba hazihi suwari hakika dai ma'abuta wa'annan hotunan yu'azzabuna za a yi musu azaba za a yi musu azaba yawmal qiyamah ranar qiyama wa yuqalu lahum za a ce da su a hayu ma khalaqtum ku raya abin da kuka halitta wa qala sai manzo Allah ya kuma ce da ita innal baita allazi fihi suwaru hakika gidan da dai wato irin waɗannan hotunan suke cikinsa za ta zukulhul mala'ikati mala'iku ba sa shiga irin wannan wato gidan
باب من لعن المسوين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر حدثنا شعبة عن أون بن أبي جهيبة عن أبيه أنه اشترى غلاما هجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة باب من لعن المصورة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر حدثنا شعبة عن أون بن أبي جهيفة عن أبيه wato aunu dan abi juhaifata ya karbo daga babansa annahu cewa shi baban nasa ishtara gulaman ya sai wani yaro hajjaman mai yin wato kaho ka ƙara sai shi inna nabi sallallahu alaihi wasallama hakika annabi sallallahu alaihi wasallama na hayayi hani an saman dami da cin kuɗin jini eh, kuɗin a sai jini ko kuma ai wani abu da ya shafi jini a karɓi kuɗi a ci kuɗin manzo Allah ya hana musamman da kalbi da kuɗin kare ɗaukare a siyar a ci kuɗi wannan shi ma an hana wa kasbil bagi da tsurorin wato karo wato abinda karuwar ta samu mata mai zaman kanta wannan shi ma kuɗin shi ma haramun ne wala ana akilar riba manzo Allah kuma ya la'anci mai cin riba wa mukilahu da mai ciyar da shi ma'ana mai ci shine wanda za a bashi ya karba ya ci mai ciyar da shi shi kuma shine wanda zai bayar ya a karba a ci eh walwashi mata da mai yin shashawa wal mustashi mata da wacce take nema a mata shashawar wal musawwir da kuma mai yin wannan gumakan
babun man sawwara suratan kullifa yawmal qiyamati an yunfaku fiha ruha wa laysa binafikhin حدثنا اياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد قال سمعت النبر بن انس بن مالك يحدث قتالة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور سورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
babu mun sawwara suratan kullifa yawmal qiyamati an yanfuha fiha ruha wanda ya sura za a kallafa masa ranar alkiyama a cewa to sai ya busa masa rai wala sai bilati shi ko ba zai iya busa ba To an ce sai ya busa rai ya zai iya busa rai ai ba zai iya ba wato wato ana nuna dai tsananin wato laifin ne eh tsananin ai mai busa rai Allah ne mai busa rai kaga an zo an ce kai zo busa rai ai kaga abun ya tsananta kuma ka san ba za ka iya ba dan dai a ga wato girman laifin eh حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد قال سعيد يشي سمعت النذر بن انس بن مالك ناجي النذر بن انس بن مالك يحدث yana zantar da in yuhaddisu qatadata yana zantar da qatadata ma'ana yana ba qatadata labari kenan qala yace kuntu in damna abbasin na kasance a wajen abdullahi dan abbas wa hum yas'alunahu su ko mutane suna sai masa tambayoyi eh saboda wato abdullahi dan abbas wato nan abadila ko wato duk kusan tambayoyin ilimi da an suka zauna ilimi kawai ake diba eh ilimi kawai duk san abdullahi dan abbas ya zauna to majalisin sa majalisin ilimi ne duk wani mai tambaya to nan zai zo ya tambaye ta eh nan zai zo ya tambaye abin da ya shiga masa duhu kuma ya warware masa ya bashi ya faɗa abin da manzo Allah ya faɗa a kai sai ce na kasance a san ibnu abbas wahum yas'alunahu jama'a suna taimasa tambayoyi wala yazkurun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shi ko baya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza ko ya ce kaza a eh hatta su ila har dai aka tambaye shi haka fa qala sai ya ce sami'tu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama wato sinaji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko yana cewa man sawwara suratan wanda duk ya suranta wata sura fi duniya duniya kullifa yawmal qiyamati za a kallafa masa ranar alkiyama an yanfuha biha ruha ya busa mata rai walaysa bilafi shi ko ba mai busa ran bane ma'ana wato can baya yake cewa wato gom yasalunahu wa la yazkuru nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta suila ma'ana yana nuna yana ta bada amsa baya faɗin cewa annabi ya ce domin shi sika ne duk abin da aka ji a wajensa to an san daga annabi ya ji ba a buƙatar ma a ce waye ya faɗa a tambaye shi ko kuma shi ba a buƙatar ma a ce ya ce shi ya ji wurin addar da ya faɗi magana to an san abun manzo Allah ya ji ta eh to amma wannan maganar da yake tana da ƙarfi laifin ta yana da nauyi to shine sai shi samitu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya kul man sawara sunata amma sauran tambayoyin duk baya faɗowa eh amma wannan saboda nauyin laifin shine ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah ya kai lokaci ne eh wani saura a ya ku
shafi tare ka mun kusa kai ba karshen jusin go eh kwarai shafi nan sabi biyu ne nan nan gare ake magana ba ba irin wannan hoto ba ba irin ba irin wannan hoto ba yanzu aka maka ba hoto eh wala bi gani ai ba aka je maka ba hoto ba ko ai wanda suke irin wayannan timsal a timsal wanda ake yi na ake yi na na butun butumi ai shine tasawir Eh, ba shakka an yi ta maganganu akan hotuna Eh, an yi ta maganganu malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa akan hoto shi wannan hoton da ake yi da shi kuma irin wancan mutum mutumin amma an mawkifi dai da aka tsaya so wannan wannan hoto da ake na kyallarawa kyal a fito wannan ai kusan larura ce ba yadda za a yi kowa ma sai ya yi shi amma wancan da ake samu a zo a sassaƙa wani gungi haka ko a samu itace a sassaƙa wani gunki ko a sassaƙa wata surar wani mutum ko ko surar wata dabba to wannan ake nufi ba hoto irin wannan namu ba Eh, insha Allah. an gane ko Eh, fatiha salatul fatiha Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الحمد لله رب العالمين